da izinin shehunanmu da izinin shehunanmu da umarninsu ci gaba da bayanin da muka dan soma gabanin a fito da abinci abu dai guda ɗaya ne shine duk ana magana akan ilimi ne da aiki da shi ilimi ana cewa shine fiqhu abinda sufaye suke kiran shi da suna amru ko suke kiran shi da suna shari'a wanda sannan kuma aiki shine tasawufi da sufanci aka ce al-ilmu wal amalu ana nufin shine shari'a da sufanci kai kai ilimi ka san addini sannan kuma ka zo kai aiki da shi shine maganan al-Imam Shafi'i a diwaninsa faqihan wa sufiyan fakun laysa wahidan din ma'ana ka zamanto kana da ilimi kana aiki da shi kar ka zo ka kasance kana aiki baka da ilimi ko kana da ilimi baka da aiki haduwan waɗannan abubuwa guda biyun ne wanda kuma Imam Malik shi ma abin da ya faɗa mana kenan yake cewa yake cewa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq duk mutumin da ya tara ilimi baya aiki da shi to ya zamanto fasiki ya tara ilimi ga ilimi amma kuma ba aiki da shi sannan kuma yake cewa wa man tasawwaf wa lam yatafaqqa faqad tazandaq duk mutumin da shi kuma hega tarin aiki da da'awar sufanci da ɗarika, amma kuma baya aiki ba ilimi a wannan lokaci shi kuma yace ya riga ya zama to zindiki to saboda haka abin da ya bambanta kaulin Shafi'i da Imam Malik shine ibara shi Shafi ya kawo a nazmu sannan Imam Malik ya kawo cikin nasuru ne a ne abin da ya bambanta su kawai hakanan maganan da shi a Sheikh Ibrahim Iyas ya bayyana wanda dazu muke magana a kansa sufin da baya suluki baya tare da shi sannan kuma yake cewa salikin da baya jazaba baya tare da shi duk da wannan ma'anan kowannen su yake nufi kowanne yana nufi da wannan ne to saboda haka irin abubuwan da suke wakana a yau a sassa daban-daban da sunan tasawuf da sunan ɗarika mukan ji labari muna jin kunya muke cewa ina aka sa a yau irin su ar-risalatul kushairiyya ina ar-risalatul kushairiyya take a yau ana magana a sufanci kuma ana magana waɗannan abubuwan da ake yada su da sunan sufanci sannan ina ne kashiful albas na Sheikh Ibrahim ina aka sa shi a yau musamman a takaice idan mutum yana so ya san mecece ɗarika ko menene tasawufi akalla in ya karanta littafin al-bayan wa tabiyin fi tijaniyyati wa tijaniyin wanda shi Ibrahim Iyas ya rubuta to anan ne zai san ɗarika ta tijaniya ma ina ta dosa domin ko ba komai Maulan mu Sheikh Ahmad Tijani abin da yake so duk wani muridi ya kasance mushtahidi dai mustahidi fa a duniya ma da Allah duniyar yau ma babu malamin da yake da ilimin da za a kira shi mustahidi in akwai kuma ba a wuce samun ɗaya ku a duniya gaba ɗaya wanda kuma shi maulan mushi Ahmad Tijani abin da yake nufi shine duk wani muridin shi wanda ya karbi tarika ta Tijaniya ya zamanto mustahidi yake nufi domin haka ne yake cewa duk abin da ya zo ya zo aka ce daga guna yake ku auna shi da mizanin shari'a din awun duk abin da yazo a mizanin shari'a aiki ne wanda ba wanda zai iya yin sa sai mujtahidi to kai da shehin kai yake so ka zamanto mujtahidi sai kuma ka zo ka kare a shiririta ko kawaidi baka karanta ba ko ashimawi baka karanta ba ko akhdari baka karanta ba balle a zo batun irabi a jurumiya ko a zo maka batun sarfu ko arudu ko balaga da abin da ya kama da wannan a ce ana maganan su kawaidi su akhdari su ashimawi wanda har a wasu wurare ma ake cewa su kawaidi su ashimawi su akdarin da duk aikin banza ne kawai mutum ya zo ya shiga jazaba to saboda haka irin waɗannan kurakurai da suke wakana a sassa daban-daban duk a suna na tasawuf duk a suna na ɗarika duk a harshen shehunai wanda su waɗannan shehunai sun bayyana a harsunansu sun rubuta a cikin littattafansu suna bara'a da duk irin waɗannan da'awoyi na gaba ɗaya da suke wakana a yau wanda kuma lalle haƙƙi ne wanda yake rataye akan duk wani khalifa a kowace zawiya duk wani shehi a kowane zawiya duk wani almajiri duk wani malami da almajiransa lalle idan ya ga inhirafi ya ga duk wani abin da ya saba wa shari'a yana gudana wajen ɗalibansa wajibi ne ya sanar da su duk kuma wanda ya taka masa birki ya ji to wajibi ne ya kore shi a wannan zawiya saboda duk wani mutumin da yau zai yi da'awar sufanci ko dare ka a ce baya sallah abin da za a tambaye shi a nan shi ne daga cikin sharuɗan ɗarikar tijaniya fa sai an sharɗanta maka ba sallah kai kaɗai ba sai ka yi sallah a cikin jami'i tukuna sai amma tijani yana ganin cewa ko da kana yin sallah in kai kaɗai kake sallah ka rushe ɗarikar ka ta tijaniya saboda abin da ake nufi da sharaɗi kamar ka yi sallah ne babu alwala shin idan mutum ya yi sallah ba alwala yana da yana da yana da sallah to haka na dan tijaniya in yayi sallah shi kadai bai da tsareka tijaniya ya rusa lazimi shi ya rusa zikirin juma'arsa ya rusa wazifarsa to yaya kuma in ya bar sallar kuma gaba daya to saboda haka abin da fa bai kai bai kai hukuncin haramci ba ko abin da shehunai malamai suka yi sabani akan haramcinsa kaman taba wasu su ce makruhi ne wasu su ce haramun ne to taba wanda ake sabani shin haramun ne ko makruhi ne amma maulan mu shi Ahmad Tijani yace sharadi ne in zaka karbi dariƙa ta Tijaniya to ka bar taba to yaya abin da aka yi ijma'in cewa wannan abin haramun ne kana ganin shi Ahmad Tijani zai ce ka bar taba muftalaf muftalafun fihi sannan yazo yace ka je ka yi zina eh ko ka je kai ko ka je ka shagiya ko ka je ka kwace kudin mutane ka kira yayi ka hariya kai sata to saboda haka waɗannan tanakudat ne daban-daban ɗaiɗaiɗaiɗai bayan ɗaya zaka ga cewa waɗannan mutane yara matasa suke yaɗawa wanda mu ba wai muna maganan wai su su kasance sufaye ko su kasance 'yan ɗarika 'yan ɗarika ba sufanci da ɗarika kowannensu yana na a makamul ihsan ne sai ka zama musulmi ka zama mumini tukuna in ka shigo ka zo ka zama to muhsini to anan ne zaka zama to dan darika ko anan ne zaka zo ka kasance sufi to duk wanda baya sallah ko ya kaucewa wani abu zahiri na shari'a ko ya shagiya ya halalta ko yayi zina yace zinan halal ne to a wannan lokaci shi ba ma musulmi bane balle a nemi imani tare da shi balle a wuce imani a nemo ihsani a tare da shi to saboda haka kurakurai da suke wakana irin wannan kamar idan ka je manya-manyan kaburruka na waliyai a yau za ka ga muridai sun mayar da makabarta ko kabarin waliyi nan ne wajen bauta wanda kuma gun bauta masallaci ne wanda har wasunsu ma suna tarewa gaba ɗaya a makabarta wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam wanda duk wani takaman mu shine duk kuma mutumin da ba shi ya bi ba ko ya nemo shiga aljanna ta wata hanya daban ba ta hanyar ma'aiki alaihi salatu wassalam ba to wannan aljannan da ba zai shige ta ba kenan har abada shi yasa maulan mu Sheikh Ibrahim ya ce yake cewa idza sara khairul khalqi sirtu wara'ahu duk inda ma'aiki alayhi salatu salam ya tafi to ina bayansa ba zai yi a ce ga ma'aiki a duba bayansa a ce ba na nan ba haka ce ibrahim ya ce faɗa ma'ana komin ƙarancin abu in ma'aiki ya ce a aikata zai aikata in mutuwa zai akai zai iya mutuwa akai wanda kuma wannan magana ta sa manya-manyan sufaye sama da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu irin su al'imam al-junaid bin muhammad bin junaid sun tabbatar da wannan magana cewa ba zai taɓa yiwuwa ka take wani makami tare da kaucewa hanyar ma'aiki a salatu wassalamu ba ba zai yiwu ba a ce yau kayi idrakin haƙiƙa ka take wani makami ko wata daraja ko wata martaba ba ta hanyar biyayya ga ma'aiki a salatu wassalamu wannan baya yiwu har abada to domin haka ma'aiki a salatu wassalamu yake cewa la'anallahu al-yahud yake to ittakhazu qubura anbiya'ihim al-masajid Allah ya la'anci Yahudawa sun mayar da kaburrukan annabawansu sun mayar da su masallatai maimakon su je su yi kalwa su yi karatun Qur'ani su yi sallah su yi ibadu da salatai a cikin masallaci sai su je su tare a makabarta to saboda haka irin waɗannan kurakurai to lokaci yayi da mu dawo mu karanta littattafan da shehunanmu suka zo suka karanta suka karantar da mu waɗanda suka rubuta suka bari domin mu gane kurakuranmu mu gyara duk lokacin da za mu zuba musu ido to a wannan lokaci ba addini muke yi ba rigiman ma da muke da harkar su izala wani salafi akan me muke rigima da su muka ce tsarika ta tijaniya istighfari ne akwai istighfari a cikin qur'ani daga bakara har nasi tsarika ta tijaniya salatin annabi ne akwai salatin annabi a cikin Qur'ani tarika ta tijaniya hailala zikiri ne akwai zikiri a cikin Qur'ani suka ce babu ba kan wannan muke rigima ba eh to dan dan me kuma a yau wasu suna nasarta kansu zuwa tarika ko kuma sufanci su yi abin da babu a Qur'ani kuma mu shiru mu zuba musu ido ba addini muke ba in addini kake ne Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين dan izala ya bar aya an mishi raddi ya bar hadisi an mishi raddi sannan kuma dan ɗarika ya bar aya ya bar hadisi an zuba masa ido sannan kuma a zuwa ce addini muke yi to saboda haka wannan harka idan shehunai da kalifofin zawiyoyi suka sace suka sake suka zuba wannan lamarin ido abin ya ci gaba na baya suka zo suka tazar muridai ba karatu babu suluki babu ibada ba tsoron Allah babu barin abubuwan da Allah ya haramtar to ba ana maganan wai ɗarika ba wasu shekaru masu zuwa nan gaba kaɗan za mu lalimi musuluncin kansa mu rasa a cikin mu musuluncin kansa za mu nema mu rasa a cikin mu ba ana maganan wai sufanci can lulutsi ba ko har ka tsare ka can ci gaba a'a musuluncin kansa za mu zo mu nema mu rasa to saboda haka ba zan bata lokaci ba ga Sheikh Malam Jinjiri tare da mu ga Maulana Sheikh Sharif wanda na yi mukaddima tare da shi to duk akwai dan karin bayani da za su yi wuri ne da muke so mu amfani juna gaba daya to sai su mana barinci lokacin gabaɗe ba kafin su fito mana da abin shi a mulanmu sharif ko wata kasida ko kuma bayani to muridai da ɗalibai suna ɗan buƙatan jin muryarka wanda ni duk inda na ganshi sai in ji raina yana daɗi kuma da ikon Allah duk wuraren da nake tafiya sai in ga na ganshi na je Yola sai ga sharif ga kujerarsa ga kujerar na je Kaduna sai ga shi ga gashi sai abin yake ban mamaki sosai kuma ni na zaci ma ya riga ya tafi ne ma ranar da khalifa na shir almaski ne muka raka shi na zaci a ranar sun tafi tare a hai gahi nan za mu ribanci wannan albarka shi ma ga shiri ko wata kasida da ke sha'iri ne shehi dai sha'iri ne sannan kuma da'iya ne kuma bi ma'anar kalima ba kan fuskarsa ba bi ma'anar kalima to Allah ya saka muku da alkhairi shehi a bismillah
ai bayani shehi mu malamin mu ya gama mana shi duk abin da ya kamata mu saurara sai da makaranta kasida tabarrukan
أصل الأصول سيدي يا حبيبنا المبجل أصل الأصول سيدي يا حبيبنا المبجل أصل الأصول سيدي يا حبيبنا المبجل أصل الأصول سيدي يا حبيبنا المبجل أهلا بشعر المولد ذكرنا بالمهتدي أصل الأصول سيدي يا حبيبنا المبجل أصل الأصول سيدي يا حبيبنا المبجل أعلم بشعر المولد ذكرنا بالمهتدي أصل الأصول سيدي يا حبيبنا المبجل أصل الأصول سيدي يا حبيبنا المبجل قد كان خير مرسل قبل العدود الأول ولم يكن من جندل لعصلنا المؤصل لندري غير الخلق في خلقه والخلق سوى إله لهاك من ملك أو مرسل فشانه شان العجيب ورمزه رمز الحديد رمز الحديد للحديد في العرف غير مشكل يا للإيمان معتلى متى عجاب بالبلاء لولاه دام مشكلة لعظم ما قد ينجلي لولا الحبيب مرتبى منيل ماذا يرتبى ودينه الذي ارتبى إلهه في العزل أهلا به إذ هملا أهلا به إذ نازلا مفخما مبجلا كرفاك كل رسلي اهلا بمهراج العدود اهلا به عين الشهود اهلا بذلك الودود ونعدل منزل حبيبنا المبجل اهلا به من فضل مفضل وواصل موصل وكامل في الناس خير مقمل اهلا به من عابد مجاهد وشاهد قاتل كل عامد للهك ما ما ينجلي يا ربنا صلي على نور الاله من خصه حق ألا بمهكم منزل صلي على الإثن صلي على الاثنين وذاك سر العزل صلي على من لنجره والصور من نوره والصور مدعو له من العلي صل على من سجدت لنوره إذ بصرت أملاك ربي هشمت آياته في العزل صل على الاثنين رمزة كل اثنين وسره اثنين وذاك سر العزل صل على المحمود محمد ذي الجود ومنبع الشهود وعين سري ينجلي قول سيدي يا حبيبنا المبشرين صل على من من هدر مولده ما ما ذكر يكون مثل من صبر بيوم بدر مرسل وكل من زاد بشيء لمولد المختار أي كرامة لخير حي فإنه كمن ولي يا ربنا فاغفر لنا وتعف عنا واغفنا وتتقبل سعينا بجاه هذا الأكمل
المبدل
هو كل من جاجا بشيء لمولد المختار عين كرامة لخير عين فإنه كمن ولي على الوصول البلدي علم المبدل يا ربنا فاغفر لنا وتعف عنا وقتنا وتتقبل سعينا بزي هذا الأكمل على الوصول البلدي حبيبنا المبجل والتهدنا وحبيبنا ونجنا ورقنا ونفلنا وأهلنا وصابنا ومن ولي على الوصول البلدي علم المبدل وارزق لنا العلوم وتؤتنا الفهوم واكب لنا القيوم بجاه خير مرسلين على الوصول البلدي علم المبدل واكتب لمن حام الحجاب ونجه من العقاب وما له من الصهاب بكامل المكمل اصول سيدي علم المبدل
a ko a ko a yanzu haka ne ina ganin wato an san muhimmancin halartar ah, Sheikh Sharif wannan majalisi kuma ya duba yanayin halin da ake ciki a yanzu a shi ne ba da haka ba da kun ji kasidu iri-iri a cikin jazaba irin tasa saboda shi baya kasida ma in bai shiga cikin jazaba ba to saboda haka to Allah ya saka masa da alkhairi kuma za mu so a ce shi babban bakon da ya rada wannan suna wanda ya zo daga kusa to za mu so ko da kalima ko kalimatain da zai amfanar da mu da sauran jama'a a wannan waje shehi ko a takaice ne tabarrukan ah.
aina aina mimi
To, alhamdulillah, mun saurari zance wannan nasiha wadda ta fito a cikin lafazuzzuka irin na zinariya, wanda ya kamata mu karkaɗe majiyanmu bayan mun ji ko mu yi ƙoƙari mu yi aiki da wannan nasiha wadda a takaice ta tattaro irin matsalolin ko ku irin ƙalubalen da muke fuskantarsa musamman idan ka kula da abun ya fi a wajen nasiha wa matasanmu ya faɗi irin yanayin suluki nasu da irin abubuwa nasu da ake tallahi billahi min al'asaf wa'insu abubuwa da akwai takaici a cikin wayansu abubuwa da muke gani su a yanzu wanda ake nasabta su da shehunanmu ko kuma ake nasabta su da ɗariƙanmu uwar gida tijaniya to saboda haka gaskiya wannan nasiha na abin da ya kamata kowanmu ya ɗauke ta eh, menene ake cewa fal yuballighu shahidul ga'iba yawa wanda yake nan ya isarwa wanda baya nan mu tafi da ita a cikin wayoyinmu domin mu isar da ita kamar yadda yake dama shi ya kabalci cewa ya kamata wannan wannan wannan wata mas'uliyya ce da take kan halihofi da shehunan zawiyoyi akan sa ido akan matasanmu ko ko muridai waɗanda jazaba ta sa ko kuma suka zo suka haɗu da waɗansu gurɓatattu suka gurɓata waɗansu abubuwa wanda ba haka aka san su ba a wannan abin da suke yi alhamdulillahi shi malam ya taba gaya mana a wani tafiyan da muka yi a ziyara a can kwanakin baya a guri yake cewa wannan abin da ake yi yanzu fa ba yanzu ya fara ba tun dama can akwai waɗansu da ake kiransu ƙaramida ko baɗiniya suna bin wayannan suna da'awan cewa sufaye ne su su ko ba sufaye ba shi yasa su ma a wancan lokacin malamai suka ce musu mutasawwifa ba a ce sufiya ba muta mutasawwifa wanda suke ko a'a suke nuna kansu kamar su sufaye ne su ko ba su bane so ma mutanen da nuna kiran su mutasawwifa su ba sufaye bane to saboda haka wannan babban kalubale ne musamman a gare mu zawiyoyi kuma insha Allah ban sa ido akan suluki na muridai wani abubuwa ne da aka tunasar da mu ko ko aka dada aka karkare mu daga bacci aka tayar da mu daga bacci akan ci gaba da kula da irin wayannan abubuwa din saboda haka babu wani kari akai illa face ko mu tafi da wannan zinariyar khutba ko ko majalisi a cikin wayarsa ko kuma mu samu mu tutturawa ɗan uwanmu domin mu samu mu zo mu yi aiki da irin wayannan abubuwa na nasihohi da aka yi mana zan takaita a nan Allah ya tabbatar mana da alheri
wannan dai ta'aliki da Sheikh Malam Jinjiri na Zawiya ya mana kusan abu guda ne da abin da ya gabata ƙarshe da ke lokaci ya riga ya ƙure a ina tabbatarwa da yawa daga cikin matasa waɗanda kuma suke da wani tunani daban na cewa da ke fitintinu na zamani suna nan iri-iri kala-kala da yawa bayan waɗannan waɗanda suke ɗauke da aƙiduna batiniya ibahiyya kuma suke cewa su sufaye ne a hakan kuma koɗanda suke da tunanin cewa za ka iya isa zuwa gun ma'aiki alayhi salatu wasalam kai tsaye direct ba tare da wani malami ya karantar da kai ba au ko kuma ba tare da kayi riko da wani shehi ko she Ibrahim Iyas ko she Ibrahima ko she Ahmad Tijani da abin da ya kama da wannan ba to wannan da'awa shigen da'awar da aka yaka a baya fikira da afkar da tunani irin na kungiyoyin izala da salafiyya ne sai aka zo da ita ta wata hanya daban to saboda haka duk wani wanda yake da hankali a nan yakan iya sanin cewa littafi a ɗauke shi kamar kawa'idi mustawa na farko a shikuhu ko a ce littafi a ɗauke shi kamar a jurumiya na nahau zai yiwu a ce mutum ya karanta ya fahimce shi ba tare da malami ya fassara masa ba to ba ma ana magana ma'aiki alayhi salatu wassalamu ba waɗannan shehunan da muke magana a kai in baka zauna tare da waɗanda suka san su ba ka isa ka san su yanzu zai yi haka kurum in san matsayi ko makamin da Sheikh Abubakar Al-Miskin ya take in san shi haka kurum ba tare da na kama kafa da waɗanda suka san shi suka yi mulazamar sa ba auku kuma zai yi haka kurum in zo in san wane ne shi Ibrahim Iyas ba tare da na zauna ko na kama kafa ko da bayanin waɗanda suka san shi ba to ta yaya luluki luluki can ma'aiki alayhi salatu wassalam a ce zaka taka da kafarka ka tafi direct wajensa ba tare da wani ya maka iso ba to wannan tunani wani irin tunani ne wanda zai baka mamaki daga cikin abubuwan da ake yada su cikin wannan al'umma da'awa iri-iri tunani iri-iri duk kuma ba komai ake bukata ba ana so ne a lalatawa mutane addininsu a raba su da waɗannan malamai ba harkan ilimi ko harkan ma'aiki ko shehunai ba ma waya wannan gyaran waya kawai baka isa ka koyi gyaran waya kai kadai ba dole ne ka je wanda ya iya gyaran wayan nan ka lazance shi ka zauna zai nuna ma ga yadda ake gyaran waya balle gyaran mota ko nafe da abin da ya kama da wannan to saboda haka irin su al-Imam al-Fazazi wanda mubakkiran suka yabi ma'aiki alayhi salatu wasalam suka san shi sannan ire-iren su al-Imam al-Busiri da da makamantan su to waɗannan su suka san ma'aiki alayhi salatu wasalam da waɗanda ma suka yi rubutu akan ma'aiki kaman al-Imam al-Qadi Ayad da ya rubuta ash-Shafa kaman su al-Imam Suyuti al-Khasa'is al-Kubra su ash-Shama'il da irin waɗannan littattafan waɗanda suka rigaya suka san ma'aiki alayhi salatu wasalam tukuna suka zo suka yi rubutu a kansu ta hannunsu ko ta hanyar rubutunsu ko ta hanyar waɗanda suka san ma'aiki alayhi salatu wassalam shine za a karantar da kai wane ne ma'aiki alayhi salatu wassalam domin haka ne yazo cikin sahihu muslim sahabban ma'aiki alayhi salatu wassalam da suke tattaunawa a a, a junansu da suka zo bayani akan sayin na Abubakar sai ɗaya daga cikin su yace huwa a'lamuna bihi shi abubakar shi ne ya fi kowannen mu sanin ma'aiki alaihi salatu wasalam shi ne ya fi kowannen mu sanin ma'aiki wane ne ma'aiki alaihi salatu wasalam ta nan ne za ka gane cewa a yi sanin ma'aiki ɗin matsayi matsayi ne ba zai a ce yadda ka san ma'aiki haka na san ma'aiki ba to in kuwa akwai wanda ya fi ka sanin ma'aiki alaihi salatu wasalam sai ka biyo ta hannunsa a nan ne tukuna zai karantar da kai wane ne ma'aiki alaihi salatu wassalam a daidai wannan lokaci kuma akwai waɗanda suke da tunanin amfani da irin waɗannan fitintinu da suke wakana a ɓata sunan manya-manyan shehunai na duniya waɗanda suka ba wa addinin musulunci gudumawa misali akwai wanda da waɗannan abubuwa suka zo suna faruwa to sai ya ɗauko maulanmu shai Ibrahim Iyas yake so ya ɓata shi ko ko yake so ya lalata shi wanda shi kuma maulanmu shai Ibrahim Iyas ba zai yiwu ya ɓatu ba a duk lokacin da mutum yake so ya ɓata shi ko yake so ya lalata shi to a daidai wannan lokacin ne shi shai Ibrahim Iyas zai fito a san shi a lokacin da ake so a ɓata shi a yi ƙasa da shi a lokacin shi kuma zai fito a san shi saboda waɗanda ba tijaniyawa ba ne waɗanda ma ba sufaye ba ne kai waɗanda ma ba musulmai ba ne sun yi shaida cewa shai ibrahim ya a karninsa ba a samu wani malami wanda ya ba da gudumawa a majali daban-daban irin shi ba saboda shi ne ake cewa aƙalla mutane shigen miliyan goma sun musulunta a hannunsa sannan shi ne ake cewa ake cewa a Afirka ta yamma kawai yana da almajirai wanda ba za su gazawa miliyon hamsin ba. Wanda ba za su gazawa miliyon hamsin ba. To, a ina ne za a samu malami irin wannan? Sannan kuma malami irin wannan kace za ka ɓata shi ka lalata shi ka ɗauki laifin wani ka ɗaura masa to wani malami kuma zai zo ya tsira a duniya. domin Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana a cikin Qur'ani cewa wurare da dama wala taziru waziratun wizra ukra wadannan yara matasa jahilai wadanda ba san ma musulunci ba balle su san tauhidi balle su san sufanci ko ɗarika, su aikata wasu ayyuka na kurakurai wasu daga ciki na zindikai wasu daga ciki na ridda sannan kuma a ce wannan aikin shi Ibrahim ya shi ya karantar da su shi ya koya musu mutumin da sai da sai da ya rasu da shekara arba'in a ayi abu sannan kun wannan abun a ce a nasabta masa a ce shi yayi wannan abin sannan kowa ne abin da aka san maulan mushe ibrahim ya tsakai shi ne kare martaban ma'aiki alaihi salatu wassalam akan wannan ne aka san ma'aiki ya rubuta baituka dubunnai akan wannan yabon ma'aiki da kare mishi martaba to saboda haka ta yaya waɗanda za su fito su yi batanci akan ma'aiki a ce wannan batancin kuma shi Ibrahim shi ne ya koya musu ko abun su suka koya to dan za ku gane cewa mai faɗan wannan magana yana so yayi amfani da wannan dama ne domin ya bata maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas wanda kuma shi Sheikh Ibrahim Inyas babu wani malami wanda a muka a waɗanda muka sani wanda aka rubuta littafi majalladi goma akan tarihinsa ka duba littattafai da aka wallafa tarjama na manyan malamai na duniya na baya misali su manakibai na shehunai daban-daban ko manakib Sheikh Abdulkadir Jilani na irin su na Sayyidu Zabadi irin su manakib na al-Imam Shafi'i wanda al-Imam al-Baihaqi ya rubuta duk gaba ɗaya littattafan da aka wallafa a shaksiya kan wani baya wuce mujalladi guda biyu Sakawi ne ya rubuta tarjama Imam al-Imam Ibn Hajar ya rubuta mujalladi guda uku amma gashi sai Ibrahim ya jikansa yazo ya rubuta littafi tarihinsa da ayyukan da ya yi majalladi ɗaɗɗe guda goma ya rubuta. Ta saboda haka fitintinu ne muke ciki iri-iri abinda zai tsiratar da mu a irin waɗannan fitintinu shine ilimi da karatu. Mu dinga neman ilimi, ko mu kasance ƙarƙashin shehunai suna gaidin ɗinmu suna irshadinmu kar mu bar rayuwarmu ya kasance kara zube. babu wani murshidin mu babu wani wanda zai mana zai zamanto mana gaida ya nuna mana hanya kawai kara zube addini da kanmu muke yi to a wannan lokaci shine zamu zo mu shiga cikin hali irin wannan domin haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyyan murshidan duk mutumin da Allah ya so ya badda shi sai ya dauke shi a hannun waliyi murshidi sai zamanto ba shi da murshidi ba shi da uba a addini a wannan lokaci sai ya dinga tangal-tangal ya dinga shiga ko ina zai iya zamo kowanne irin kowanne irin mutum to domin haka lokaci yana kurewa sai a fito mana da abinci kamar yadda muka yi alkawari sai iyayenmu da shefunanmu da malamanmu sai karshe su mana addu'a a waɗannan suna guda biyu da aka raɗa Muhammadu Bashir da kuma Khadija Allah subhanahu ta'ala ya raya su da musu albarka muna godiya da duk waɗanda suka halarci wannan waje waɗanda suke na waje da waɗanda suke ciki da waɗanda ma suka yi niyya kuma Allah bai kaddara halartar su muna musu godiya Allah ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh